المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم lahadi 26 ga watan rabi'u sani shekara ta 1444 hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da 20 daidai ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya muna cikin kitabun tafsir a karatunmu na sahihin bukhari muna cikin tafsir suratu taha yau za mu tashi a fadin allah ta'ala babu kolihi ta'ala واصطنعتك واصطنعتك لنفسي Allah tabaraka wa ta'ala yana magana a kan cewa na zaɓe ka ya kai Muhammadu gare ni kalmar isbana'a isbana'a ifti'al ne na as-sunna as-suna sai aka canja a wato ɗa'un ɗin ta zama ta ko ta'un ɗin ta zama ta abinda ake nufi istafaituka li mahabbati wastana'tuka li nafsi istafaituka li mahabbati na zaɓe ka na baka wata soyayya ta daban wata abin da ke nufi Allah ne yake bayani cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zaɓe shi zaɓa na musamman ya sa masa ƙauna da soyayya ta daban Allah ne da kansa ya ce ina ƙaunarka ina son ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kalmar isana'a tana nufin wato ƙurbul manzila kusanci mana mai soyayya da Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam take nufi tana nufin annabi yana kusa da Allah idan an ce isbana tuka tuka to kana kusa da ni dab da ubangiji tabaraka ta'ala yake kenan kuma suka ce Allah ko kalmar istana ba a amfani da ita sai wanda ka zaɓa dole akwai wani zaɓi a cikin kalmar tana ba da ma'anar zaɓa ko zaɓi قال حدثنا السلت ابن محمد حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة قال له آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدتها فوجدتها للركود قال نعم فحج موسى فحج آدم موسى صلت ابن محمد الخارقي أكتشرشي سيكما مهدي ابن ميمون الأزدي almi'awali mutumin basra ne muhammad ibn sirin mutumin madina mutumin basra al'ansari al-basri muhammad ibn sirin almajirin abu huraira ya ce daga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ne yake ba da labari cewa wata rana da annabi adam da annabi musa an haɗu iltaka adam wa musa yaya suka haɗu a ina suka haɗu allahu ala kasihima au bi arwahihima au yawmal qiyamati adam ya haɗu da musa ko dai da gangan jikinsu ko kuma rayukansu ne allah ya haɗa ko kuma ana nufin ranar tashi alƙiyama ne za su haɗu ko kuma a lokacin da annabi musa yake rayuwa ta duniya allah ya nuna masa annabi adam suka haɗu ko kuma bayan ya rasu duka allah mai iya yin wannan ne tabaraka wata'ala yanzu maza allah sallama lokacin da ya yi isra'i da mi'raji ga da ya tafi ai ya je ya haɗu da annabawa a baitul maqdis a wannan masallaci duka annabawa gaba daya ya gansu a zaune a cikin masallaci amma sun yi shekaru tsakaninsu ba a taɓa haɗuwa ba kuma duk a tarihi duk sun mutu amma da ya zo zai isra'ili mai iraji sai allah tabaraka ta'ala ya haɗa masa su sai ya gansu kenan allah ya ƙadirun ne allah mai iko ne ya hada su tabaraka wataala da aka annaba adam da musa ya hadu mun yi imani mun yadda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ha imamu labari shikenan sai suka kama magana faƙala musa li adam annan musa ya ce wa adam kai kai ne ka sa mutane suka zama 'yan wuta أنت الذي أشقيت الناس تو أو رواية رواية تأبي هريرة أنت آدم الذي أشقيت الناس كي آدم كي ني سبب عندك سامتا لذا شنوتك أبو نبيو كي آدم kai ne ka fitar da mutane da gidan aljanna ko kai ka je ka ci bishiyar da Allah ya hana a ci Allah ya kore ka a gidan aljanna ka fita da ba dan kai ba da duk muna can wannan Musa ne ke ga annabi Adam idan ba ku manta ba annabi adam da shi da nana hawa ai a cikin gidan aljanna suke a nan suke rayuwarsu suke komai amma allah ya kafa doka ya ce wa annabi adam ga wata bishiya nan wala ta ƙarba hadin shajara ba ta kuna min zalimi kar ku kusanci wannan bishiya kai da matarka na na hawa kuna kusantarta da kun taɓa ta kun zama cikin azzalumai amma shaidan ya zo ya ruda na ba adam fadallahu ma bi gurur ya ruda na ba adam ya ziga shi ya ce wannan bishiyar da aka ce karkace ai kana cinta ai za ka yi ta zama ne a gidan aljanna ba za ka fita ba Allah baya so ka Allah baya so ka dawwama ne ana da ka in baka ci ba sai ka bar gidan nan shi kuma annabi adam ya gani ima ya ce yanzu ya kamata ya bar gurin nan shi dan ya zuga shi je ci bishiya ya taba yana tabawa Allah ya yi musu sutura da ke jikinsu wa tafika yakhsifani alaihima min waraqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajara وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين tsirrincin su kawai sai bayyana sai ga shi annabi adam yana ta kokarin ya ballo itace ya ballo ganye ya lulluɓe al'aurarsa daga nan ne aka ce duk mutumin kirki mutumin musulmi na ƙwarai to baya barin tsiraicinsa a bayyane tunda babanmu annabi adam lokacin da tsiraicinsa ya bayyana a gidan aljanna ya yi wuf ya ciro ganye ya ɗaura ya rufe al'aurarsa duk mai kunya duk mai sani ya kamata baya barin tsiraicinsa a bayyane sai dai sai dai kafiri wanda yake ba da tunani sai sa ka gamu a cikin sutura alhamdulillah babanmu annabi adam shine asalin suturar sannan malamai suke cewa kuma wannan yana nuna duk wanda yake saba wa Allah to yana yaye suturar da Allah ya masa kaga Allah ya ce kada a ci kada a taba ana cikin sutura yayin da aka taba aka ci sai kuma suturar sai ta yayi ashe wannan yana nuna bawa yana cikin sutura da rufin asiri a rayuwarsa yayin da yake bin Allah yayin da mutum ya rungumi sabon Allah kuma ko da da riga a jikinsa to a wajen Allah kamar tsirara yake mana ya tozarta kansa ya jefa kansa cikin wulakanta da tozarta shi kenan daga baya sai Allah ya ce wa annabi Adam to sai ka fita ka je da kai da shaidan din da ya zuga ka kaci wannan bishiya ka je ku ta rayuwa a duniya ku sauka ƙasa aljanna a sama take ku sauka ku je ku ta yi ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin ku je za ku ta gaba da junan ku zauna a bayan ƙasa zuwa wani lokaci to shine annabi Musa sai yake gaya wa babansa annaba adam yanzu kai ta dalilin ka kai ne ka sa mutane suka fita daga gidan aljanna abinda yake nufi da ba don annaba adam ya yi abin da ya yi ba da duk muna can da aka yi sai ya gaya masu wannan magana shi ma adam sai mai da amsa فقال له آدم أنت الذي استفاك الله برسالتي كي موسى kai ne wanda Allah ya zaɓe ka da manzancinsa to wannan hadisin isar ta mana bayani cikin zaɓin Allah annabi Musa Allah ya zaɓe shi akwai nasoshi da suke nuna cewa Allah ya ba wa manzan Allah soyayya ta daban sama da dukkan annabawa su wannan wasu sana'atuka li nafsi a cikin isar annabi Musa Allah yana nufin na zaɓe ka a karan kaina shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi hulla wata ƙauna da ya zaɓe shi sama da duka annabawa zaɓen da Allah ya wanzan Allah sama da zaɓe ne da yawa dukkan annabawa amma na sana'atuka li nafsi istana'aka istafaka Allah bi risalatihi annabi Musa kenan sai ya ce kai kai ne da aka ba da labari Allah ya zaɓe ka ya sanya ka mutum mai daraja mai matsayi kuma ya zaɓe ka a karan kanshi wa an zana alaikar taura kuma har ma ya saukan maka da taura wanda a cikin taura a ciki akwai labarai na gaibu akwai isoshi da sauransu kamar yadda Allah ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in yace kwarai kuwa ni ne Allah ya mun wannan ya ce fawajattuha kutiba alayya sai sai ya ce eh amma na samu wannan kuskure da na aikata rubuta min shi akai akai na a wata riwaya ta kushmai hani kutibat alayya bi ziyadati ta at-ta'nif a wata riwayar ta al-mustamli da al-hamawi fa wajadtuhu sai na samu zunubin an rubuta mun shi a cikin at-taura shine kutibat alayya ko kutiba alayya abinda ne laifi na laifi ba yin kaina bane Allah ne ya kaddara mu yake gaya wa adam sai sai annabi adam ya ce ya ce kai a taurar taka a halwatatta fiha ya nufi taura wa a sa adam rabban fagawa adamu ya saba wa ubangijinsa wa asa adam kuma da Allah ya bada labari qala na'am yace eh an ba mu labari an ga ba fa hajja adam wannan abun a rubuce ka tarar da shi a littafin ka yace to kai baka samu na wani ni ba ni saban da nayi da kuskuren da nayi na fita daga aka fitar da daga gidan aljanna ba gan shi a rubuce ba yace na gani yace to me za ka zarge ni ka ce ni ne ne kaza ne kaza wannan kenan mana hajji adam musa adam din sai zama marfuwar ne fa hajji adamu musa saboda sai zama marfuwar alal fa'iliyya a nahu ana nufin galabahu bil hujjaci za mu kara sharhin wannan hadisin nan gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan kenan sai al-yam فاقض فيه في اليم اليم على larabci ana nufin albahru kogi ki jefa danki a cikin wannan kogi so wannan kissa tana nuna mana tattaunawar waɗannan annaba guda biyu annabi adam da annabi musa kowa yana zargin kowa akan wani laifi da ya taɓa yi amma dukansu allah ya yafe musu tunda annabawa ne باب قوله تعالى أوجس أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى باب ديكي مغانا كم فدن الله تعالى من يوحي وأوحينا كو mana mun yi wahayi ko walaƙad auhaina ila musa haƙiƙa mun yi wahayi zuwa ga annabi musa muka ce da shi ka yi tafiya da bayanmu ka ɗauki bayanmu mana musulmi da suka bi annabi musa an asiri bihim fillaili in an ce an asiri duk al'isra tafiyar dare ake nufi subhanalladhi asra bi abdihi ana nufin tafiyar dare amma zahaba ya zahabu normal tafiya amma an ce tsara to ana nufin tafiyar tafiyar dare ne kai tafi da su wannan a cikin kasar masar ke na wannan kisar ta faru e cikin kasar masar fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan ka je ka ɗauki sandaka ka bude musu hanya in ka daki teku da sandarka za ta bude hanya busasshiya ke kasasshiya ruwan zai kafe ku samu hanya abin mamaki tsakiyar teku ruwa na gudana mu'ujiza irin ta annabi sandarsa kawai zai sa in ya sa kawai sai hanya ta bude sai kawai a tarar da hanya tar su wuce Allahu akbar abinda ake nufi idrib al-bahr li yanfaliq lahum fa yasiru tariqan ka buga kogin nan ya bude musu su mutanenka su hau hanya su ta tafiya kuma hakan aka yi Allah ya ba annabi Musa wannan mu'jiza ya zo ya dauki sandarsa ya buga kawai sai kogi sai ya tsaya karkaf shine yabasan la takhafu darakan wala takhsha kar ka ji tsoron wai ruwa zai iya nutsar da kai a kwata-kwata ko ruwa zai iya riskanka shine darakan ko kuma fir'auna zai iya riskanka la ta khafu darakan la ta khafu anna fir'auna yudrikuka kada ka ji tsoron wai fir'auna zai iya iso ka ka tafi ka bi hanya kawai abin da ya faru fir'auna ne yake neman annan musa zai kashe da shi da mutanensa annan musa allah ya ce to ya gudu ya tafi haga wannan yake nuna cewa dan adam ya kamata ya zama yana da hanyoyi na dabaru da zai kubutar da kansa daga dukkan abin da zai cutar da shi yanzu ku duba wannan annabi ne na allah allah ne ya aiko shi aikin allah yake yi amma ya haɗu da shugaba azzalimi da yake neman ransa ba laifi ba ne idan mutum ya fahimci wani yana neman zai halakar da shi ya matsa daga inda yake ya gudu ya je ya ɓuya ya tsira da ransa ya ci gaba da ake alherinsa kuma wannan ba tsoro ba ne ba da yau kaga annabi ne da kansa allah ya ce mai maza fita ka je ka buɗe hanya ta teku ka wuce da kai da mutanenka saboda tabbas in fir'auna ya hadu da shi sai ya kashe shi saboda gabar da fir'auna ya da musa ba a taɓa yin irin wannan gabar ba da haka fir'auna ya tattara jama'arsa da mutanensa ya ce a je abin musa a kamo shi annan musa ya fita wajen gari ya tinkari teku ba kwale-kwale ba jirgi malam ya za a yi tsunduma za a yi da shi da mutanensa Allah ce daga sandanka ka buga tekun nan zai tsaya sai ku samu hanya kai da mutanenka kurin ku wuce kuma la ta hafu darakan wala ta fi karka taba tsammanin karka ji tsoron in kun hau hanya kuna tafiya wai fir'auna zai riske garanti Allah ya bashi ka tafi fir'auna bai isa ya riske ka ba malam da ya hau hanya teku ta bude masa fir'auna yana bayan su shi da mutanen shi in sun waiwaya suna hango su har annabi Musa yake cewa inna lamudrakuna inna lamudrakuna mu fa za a riske mu fa shine Allah anan yace la takafu darakan kakka ji tsoron za a riske ka za a hada da kai wala hada da kai Fir'auna sai ya ce mutanansa kun ga kun ga tekun nan da ta bude gida biyu kun ga hanyar nan da ta ai danni ne ai haka ya ga mutanansa matsiyaci kenan ka duba shedanci wai ba ku ga teku ta buɗe mun ba har musa ya wuce mu tafi kawai ya ja mutanen suka shiga suna bin hanya suna bin hanya sai da allah ya tsallakar da annabi musa daga tekun ya tsallaka kaga shi fir'auna yana tabi yana tabi to kuma sai allah ya ce wa da ruwa dawo hanya ki rufe kawai hanya ta rufe kirif to shi ne dalilin nutsar da fir'auna a cikin teku da shi da mutanensa shi ne Allah ce wajawaz na bi bani isra'ila al-bahara fa atba'ahum fir'aun wa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum wa adalla fir'aun qaumahu wa ma hada muka tsirar da banu isra'ila daga wannan kogi teku ake nufi fir'auna ya zo Allah ya kawo ruwa igiyar ruwa ta haɗe da su sai ga fir'auna yana shan ruwa sai ga fir'auna yana cin tabo Allah ya halakar da shi duba mulkinsa duba sarautarsa duba matsayinsa ruwan da dafa yake hawa da gadon mulkinsa yana cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tumsirun ba ku ga ga ƙorama na gudana aini Allah ne ana rabbukumul a'la fir'aunan da yake cewa ni ne ubangijinku madaukaki ana rabbukumul a'la ba ku ga ruwa ba ba ku ga teku ba gashi na gudana karkashi na Allah ya kyale shi ya gama mulkinsa bayan ya gama mulkinsa ya gama duk abin da zai yi kuma Allah da ikonsa ya zo a wannan ruwan da yake da awar mulkin Allah halakar da shi to wannan me yake nuna jama'a bi hankali akan lamarin ubangiji a bi a hankali akan lamarin ubangiji duk yadda ka kai da matsayi duk yadda ka kai da isa duk yadda ka kai da kaza wallahi idan allah ya tashi kama ka to sai an tausaya maka akwai wani wanda ya fi karfin allah babu shi akwai wani wanda ya isa ya ce ya gagari mahalicci babu shi haka Allah ya nitsar da shi ya tseratar da annan Musa kuma wannan yana nuna cewa duk wanda ya rike gaskiya insha Allah shine zai daukaka damun Allah ga annan Musa la takhaf innaka antal a'la kakka ji tsoro kai ne madaukaki jama'a mai gaskiya shine mai nasara mai gaskiya shine madaukaki duk wanda ya rike daidai in Allah ya soya da shi ne yake da rinjaye kuma koda wanda yake ja da shi watakila mai mulki ne ko mai sarauta ne ko mai isa ne ko mai kaza Allah yana taimakon gaskiya koda wanda suka rike ta masu rauni ne wannan isa ta fir'auna ta isa ta bawa masu mulki musamman wanda suke zalunci darasi na cewa komi lokaci ne malam fir'auna ya yi mulkin da ya ɗaga hannu ya ce shi allah ne ƙarewa ba number one ɗin da ya gaba ɗaya ba allah ba ne a wajen mulkin sarauta to fir'auna ya ce shi shi ne allah ana rabbukumul a'la fir'auna ya yi mulkin da in ya ga dama ya kashe yana cewa shi yana kashewa yana rayawa annabi musa ya ce shi allansa yana kisa yana rayawa sai fir'auna ya ce ya nima nan ya ce a kawo mutum biyu aka kawo ya kashe ɗaya a gaban kowa ya ce kai tashi ka tafi ya ce ba gashi na kashe ba ba gashi na raya ba fir'auna fa saboda mulki al'ummar da yake mulka haka kurin yake bautar da su su ta masa aiki na banza wasu tun da Allah ya yi su suka daga ba su da aiki in banda tonon rami haka kurin sai je a ce a ta tono shi baya barin mutane su zauna haka kullum kawai za ku waye gari ku ta wajen gari ku ta tono kawai ku ta tara ƙasa har zuwa yaushe har mutuwa wasu kuma ɗiban ƙasa wasu kuma gini fir'auna ya yi lokacin da duk namijin da aka haifa sai ya kashe shi mun faɗa jiya a karatu me yasa saboda bokayensa matsafansa tunda ya yi rayuwa da mutane matsafa yana cikin masu mulkin da suka aiki da tsafi fir'auna matsafansa sun ce wasu shekaru suna zuwa za a yi wani mutum da zai tashi a garin nan zai zo yi jayayya da mulkin ka da sarautarka kaji kaji kaji ya ce to bari duk namijin da aka haifa ma kawai a yanka shi a kashe shi mala in banda mai mulkin da ya ga ya isa ba ya isa ya ta kashe mutane to an ɗauki lokaci duk haihuwar da aka yi sai dai a kashe mutum in dai namiji har sai da aka ce masa ya ga duk mazangarin duk sun tsufa suna ta mutuwa sai wasu suka ce mai ranka daɗe to duk ka kashe mazan kuma wanda suka saura da sun tufa masu maka hidima duk suna ta mutuwa in ka kashe mazan wa zai zo ya maka hidima wa zai maka hidima duk ka kashe maza duk an mutu babu samari ba matasa sai mata a gari to shine ya dan dawo yake dan daga kafa shekara daya a kashe shekara daya kuma a bar su su rayu ka duba ba sai ce wannan shekarar duk dan da aka haifa namiji to a kyale shi amma wata shekara in ta sake dawa a kashe ina ina to ai bukanci ne ina za su iya gane ba za su iya ba eh ƙarya ce ai damar tsafi ƙarya ne ai Allah mai ikonsa a lokacin da yake barin kuma sai Allah ya sa aka samu annabi Musa aka samu annabi Harun kuma Allah ya kaddara a gidansa zai rayu duk kauce-kaucenka Allah sai ya yi maganinka Allah sa kuna gane shi ne Allah ya ce فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم رواية للبسو wato ba wanda ya san adadin wannan ruwa da ya lullube ya cinye fir'auna in ba Allah ba ghashiyahum min al-yammi ma shi sa Allah ce ma ghashiyahum ba wanda ya san yawan ruwan nan da ya kashe shi da shi da rundunarsa in ba Allah ba fir'auna ya cuci mutanensa ya ɗebe shi su raka shi za a kama annan musa ya jefa cikin halaka ruwa ya yi ambaliya da su zancensu ya ƙare wa adalla fir'aun qaumahu Allah ya ce fir'auna ya batar da mutanensa addini wa mahada bai shirya ba ya ƙaryata gaskiya قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شوبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ابن عباس كتشا يا عندما ذا الله يزوم مدينة واليهود تصوم عاشوراء يهودا وصنع أزم وتن أزمي عاشوراء عاشوراء شيني قوما قوتن المحرم النبي يزوم مدينة يا أبو مكة ya zo madina ya tarar da su suna azumtan wannan rana fasa'alahum ya ce da su tambaye su ya tambaye su me yasa kuke azumin goma ga watan al-muharram suka ce hada al-yawmul ladhi zafira bihi Musa ala fir'auna ai ranar goma ga watan al-muharram ai ita ce ranar da Allah ya sa zahara fihi Musa ala fir'auna ranar da Allah ya yi wa annabi Musa rinjaye a kan fir'auna ma'ana ranar da annabi Musa ya yi winin fir'auna yanzu wani hadisi ya gaya mana ranar goma ga watan almuharram aka yi wannan fafatawa Allah ya halakar da fir'auna a cikin ruwa manzo Allah ke cewa a a a a nahnu aula bi musa minhum fasumu ku musulmi ai mu muka fi waɗannan yahudawa cancantar annabi musa don haka ina ba ku umarni ku ringa yin azumin ashura daga nan aka samu shar'antuwan azumi na ashura goma ga wata wanda aka ce yana kankare zunubin shekara guda duk wanda ya azumin goma ga watan ashura zunubin shekara guda ya tafi me dalilin yin azumin kun ji abin da ya faru kuma wannan shine azumi na farko da Allah ya fara wajabta shi a duniya gaba daya azumin ashura ya riga azumin watan ramadan sai da aka yi ashura aka ɗauki lokaci sai kuma Allah ya saukar da aya ya saukar da wajibcin azumin watan ramadan ya ce mu muka fi su cancantan annan musa mana su ai yahudawa ai da awa suke suna bin annan musa amma ai ba su yi aiki da abin da ya zo da shi ba ba su yi aiki a wannan abin da ya zo da shi ba so wannan yana nuna mana cewa duk inda mai gaskiya yake shine mai galaba tunda yanzu duba karfin mulki irin na fir'auna amma a ƙarshen labarin dai Allah ya rinjayar da annabi Musa akan fir'auna babu qaulihi ta'ala fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa wala yukhrijannakuma um, kada ku bari shedan ya zama shine sababin fitarku daga gidan aljanna wannan ana magana ne da annabi adam da nana hawwa min aljanna daga aljanna fatashqa sai ku ku fada cikin shaqawa rashin rabo kenan tabewa da fadawa cikin wuta ma ko kuma ana ce ash-shaqiyyu dan wuta ko kuma ash-shaqa ana cewa wato rashin rabauta shedan zai iya jan ku ya jefa ku a cikin rashin rabauta shedan ya zo ya zuga annabi adam kamar yadda muka yi faɗa don ya raba shi da alherin da Allah ya masa ya sa shi a cikin wahala don yana cikin fatashka fatata kar ku bari ya fidda ku daga gidan aljanna gidan hutu ya mai da ku duniya gidan gajiya shine fala kuma min aljannati fatashqa ai kar ku bari ya fidda ku daga gidan aljanna ku fada cikin gajiya ai ba sai an yi bayanin cewa duniya gidan gajiya bane ko kai wahala ba zama to shedan ne ya jawo mana wallahi da duk muna can wallahi lafiya nan ba ruwan Allah amma shi sa Allah ya ce inna shaitana lakum adu lalle shaitan maki ne gare ba mu da abokin gaba maki irin shaitan wannan halitta wannan halitta ta shaitan ta cuci mutane da shi da almajiransa akwai kiyayya da ta wuce a kore ka da gida aljanna ai bai bai da haka fatashqa ashaka'u a nan malamai tafsiri suke cewa a ta'abu fi talabin ma'ash gajiya wajen neman abin da za a ci a sha rayu kuma kaga duk wanda ya rayu a duniya dole fita ya nema ko dai ka je gona ko ka je makaranta ko ka je aiki ko ka je kasuwa bai zai yiwu ka zauna haka ana maka ruwan abinci daga sama ba bai zai yiwu ba shi yasa an garin Allah ya waye sai kowa ya fita shine fatashqa din ya قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم قال قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى قتيبة ابن سعيد الثقفي البغلاني malamin imamu bukhari ne allah masar ayyub ibn najjar alhanafi al-yamami ake ce shi shi kuma malamin malamin bukhari ne sai yahya ibn abi kasir al-ta'i daga abi salamata ibn abdurrahman ibn auf jikan abdurrahman ibn auf daga abi huraira daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam annan musa ya ce an yi jayayya tsakanin annabi muhammad yake cewa sallallahu alaihi wasallam an yi jayayya tsakanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi ai annabi musa da annabi adam manzon allah ke ba da labari kamar irin wancan hadisin Musa ya ce wa annabi Adam kai kai ne ka fitar da mu daga gidan aljanna ko saboda zunubinka me ya zunubin wai annabi Adam ya ci bishiyar aljanna kamar yadda muka bayani fashqaitahum ka sanya su ka fada cikin sha'awa wahalar duniya atta gajiya gajiya saboda Allah ya sa ka fita aljanna zuri'ar kamar duk sai suka fita har mu gaba daya sai Adamu ya ba wa nan Musa amsa ya ce kai kuma kai ne Allah ya zaɓe ka da manzancinsa ko kuma Allah ya maka magana duk a cikinmu annabawa manzanni kai ne Allah ya magana da kai kallama Allah Musa taklima kuma Allah ya sauka maka a taura Allah ya baka waɗannan abubuwa sai ce yanzu kai a talumu ni yanzu zargina za ka yi a riwayar musulun afa talumu ni da riwayar musulun yanzu ni kai zargina kake yi dangane da abin da na aikata wannan abin da ka faɗa ka same shi a cikin attaura ne an gaya maka ka zo kai gaya mun wannan abu aiko ka aka yi ka zo ka zarge ni to ala amrin katabahu Allah alayya qabla an yakhluqani magana shiga aljanna da fitanta bayan Allah ya riga ya rubuta shi a kaina zai same ni tun kafin Allah ya halicce ni ya za ka zo kana kama mu hujja da abin da Allah ne ya rubuta zai same ni ba gani a rubuce ba au qaddarahu alayya ko Allah ya kaddara mu shi a cikin lawul mahfuz ba gani a cikin attaura ba a cikin allon ku na attaura a wata riwayar ta imam muslim abinda allah ya rubuta mun zai same ni kafin a halicce ni da shekara arba'in allah ya riga ya rubuta wannan abu sai annan musa sai ya shiru sai manzo allah ya ce ayya shikenan annabi adam ya kada annabi musa ma'ana abin da ya faru na shigan aljanna da fitan aljanna wannan kaddara ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala haka Allah ya kaddara da haka bai kamata a zargi mutum ko a zargi annabi adam ba akan wannan tabbas Allah ya umarce shi kar ya ci bishiya kuma ya ci wannan bishiya shi damar Allah ya kaddara rayuwar dan adam ba a aljanna zai yi ta ba zai yi ta ne a ina a duniya duniya kuma damar gidan jarrabawa ce an jarrabe mu mu aikata mai kyau mu samu aljanna in mun aikata mummuna kuma ga gidan wuta daman tun kafin Allah ya halicci duniya ya halicci wuta ko kafin Allah ya halicci mutane ya halicci wutarsa ya halicci aljannarsa ga wuta ga aljanna tun kafin ya halicci halitta sannan ya saukar da annabawa da manzanni da littattafai ya ce in kun aikata kaza ga aljanna in kun aikata kaza ga wuta Allah ya kaddara wasu ‘yan wuta ne ya Allah ka raba mu da wuta wasu ‘yan aljanna ne ya Allah ka ba mu gina aljanna amma ina so ku lura da adalcin Allah ta baraka ta'ala da ya halicci wutar ya halicci aljanna sai ya turo ya aiko manzanni ya ce ku yi wa'azi kar a shiga wuta ku gaya wa mutane kar su aikata abin da za su shiga wutar jahannama ku gaya musu wanda ya aikata kaza da kaza da kaza na laifi ba sakamakonsa wutar jahannama uiddat lil kafirina an tanadar da ita ga kafirai ku gaya musu wanda ya yi kaza ya kaza zai shiga aljanna wanda ya ji tsoron Allah yana da aljanna uiddat lil muttaqina an tanadar da aljanna ga masu tsoronsa wanda ya zama kafiri dan wuta ne wanda ya zama mumini musulmi dan aljanna ne yanzu ba Allah ya gama ba ba ya riga ya yanke hukunci ba kuma ya turo annabawa suka yi ta wa'azi wasu mutanen suka jefe su wasu aka kashe su wasu aka ƙi su malam annabi zai zo ya ƙare rayuwarsa ya gama rayuwarsa wallahi mutum ɗaya ne ya yi mutum ɗaya wani ma annabin gaba ɗaya zamaninsa duk da ya ƙare wa'azinsa da karatunsa mutum biyu ne suka imanin shi ba rabu ba rabu duk kuma an mutu annabi ya ce allah ya nuna mini annabawa da manzanni da mutanensu ya ce wani annabin jama'a iya ganinka wanda suka bi shi suka imani shi wani annabin ba za ka iya tantance adadin al'ummar da suka imani da shi ba wani annabin mutanensa kaɗan sai ka gan shi gashi ‘yan mutanensa kaɗan a bayan shi ya ce kai wani annabin ma mutum biyu ne kacala a bayansa ga shi nan ga annabi ga wanda suka imani shi mutum biyu ya ce wanne biyu ma'aura julun wani annabin mutum ɗaya ne a bayan shi ya ce kai wani annabin ma laisa ma'ahu ahad ko mutum ɗaya babu ya gama karatunsa da wa'azinsa ko mutum ɗaya bai bi shi ba mutanen suna yana duk ya mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu da kuka ga muna da yawa musulmi mu al'umma annan muhammadu ne sai Allah ya kaddara shi kuma yana da mabiya da yawa shine ka gan mu alhamdulillah mun gode Allah da Allah ya tashe mu cikin wannan al'umma akwai masu imani da yawa a cikin wannan al'ummar amma wallahi akwai annaba wanda komi ma babu a bayansu kuma za su je kiyama za su yi bayani to ni'ima ce mutum ya waye gari yana cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma gaskiya akwai asara ba karamar asara ba mutum ya gama rayuwarsa cikin wannan al'umma kuma ya zo ya shiga wuta ya ce ya ku mutane ni da kufa kamar wani mutum ne istauka da naran ya hura wuta a daji sai dabbobi da kwari suka zo suna ta fadawa cikin wannan wuta sai mai wutar ya zo yana koran kwarin a daji ne wani ya hura wuta ka san ko yanzu lokacin fari ne nan kunna wuta sai ga kwari suna ta bin wuta bai sani ba yana bin hasken wutan yana taba sai ya kone sai ya fado ya ce ni da kufa kamar wani ne ya zo ya kora wuta kwari suka zo suna ta fadawa dabbobi ba sani ba suna ta fadawa yana ta koransu yana kakku shiga kakku shiga kakku shiga kakku shiga yana ta korewa yana ta korewa ashe su hasken suke bi in sun bi hasken ba sani ba saboda dabbanci da kwaranci zan ce ko kawai sai su fada annabi ya ce to na zo muku da addini na zo muku da alheri na zo muku da albarka kar ku yi abin da za ku shiga wuta kaga annabi yana ta mana aikin abin da zai hana mu shiga wuta ne amma duk da kai da jaki sai ya ci kara akwai wanda ba sa ji akwai masu taurin kai an ce ai sallah ya ƙi an ce azumi yaƙi an ce gaskiya yaƙi kula da sallah ya ki kula da ita kula da azumi ya ki kula da shi Allah ka ba mu shirya Allah ka ɗora mu akan daidai wannan shine ƙarshen tafsirin suratu Taha insha Allah sati mai zuwa ran Lahadi ne za mu yi karatu ran Asabar ba za mu yi karatu ba insha Allah saboda tafiya ranar Lahadi insha Allah da asuba sai mu ɗora suratul anbiya abin da na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya fi mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh